والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله bayan haka yan uwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bisa yarda shi da amincewa shi ne fashi a dorma a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja a kanmu ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين na'am lokacin da Allah madaukakin sarki ke bayar da labari dangane da waɗanda suka yi mutuwar shahada wanda an kashe su a nan gidan duniya amma rayukansu yana nan da rai ƙarƙashin inuwa al'arshi a cikin wasu fitilu na haske kuma abin arzikawa ne kamar yadda anas ibn malik ya faɗa dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aika su zuwa ga bi'ir maguna yace ban sani ba mutum 40 ne ko mutum 70 Ah, amma dai anan cikin su akwai Amir ibn Qusayl al-Jufi ya fita tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har zuwa lokacin da suka iske wani ruwa suka zauna a nan wurin to sai wani daga cikin su yake faɗa da tashi cewa wane ne a cikin ku zai isar wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da risala ko kuma sako wanda a lokacin ibn milhan al-ansari yace ni zan isar da wannan sakon da haka ya fito har sai da yazo wata anguwa wata anguwa da sai ya koye a gaban wani gida sannan sai yake faɗa cewa ya ku mutanen rijiya ta ma'una ya ahla iri ma'una sai ce ku sani ni jakada ne manzo ne na Allah zuwa gare ku ina shaida muku ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta sai Allah ina shaida muku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon shi ne to a lokacin sai wani mutum ya fito daga wani wuri kamar kango da aka sai soke shi da mashi har sai da mashin ya zama ya zarta shi to lokacin da ya ji sukar mashin da garfi shi da sai ce Allahu akbar fuzitu wa rabbil ka'aba Allahu akbar haka ya kabbara yace fuzitu wa rabbil ka'aba na rabauta nayi nasara na rantsi da ubangijin ka'aba saboda an kashe shi yana mai isar da sakon Allah madaukakin sarki to kuma haka wa'annan sahabban nashi suka biyo baya har dai abin da ya faru ya faru to a kansu ne Allah madaukakin sarki ya magana karshen ayoyin da muka karanta a jiya cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada kai tsammanin waɗanda aka kashe dan Allah sun mutu normal mutuwa irin wanda kowa ke yi Allah ce bal ahya'un inda rabbihim a rayayyu ne inda rabbihim yarzaqun kuma arzuta su ake ci da su ake rayuka na waɗanda suka yi shahada suna da gata a wurin Allah madaukakin sarki sama da gatan da wasu rayukan da ba shahada sai ba saboda manqaba ce daraja ce shi kanshi ba ma zuwa ba ma batun shahada ba sahabbai da suka fita wurin yaki halartar yaki wani rank ne a wurin su zaka ji an ce wane uhudiyun ne yana da rank ya je yakin uhud a ce wane badariyun ne a ce wane ridwaniyun ne wanda za a ce fulanun uhudiyun badariyun dirwaniyun ya halarci wa'annan yakokan yana da matsayi sosai a wurin Allah madaukakin sarki da manzo sallallahu alaihi wa sallam to shine Allah ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun suna da rai a wurin ubangijin su arzuta su ake farhina bima atahumullahu suna farin ciki da abinda Allah madaukakin sarki ya basu min fadlihi na falalan shi abinda Allah madaukakin sarki ya alƙawarta musu ya cika musu da haka suna cikin farin ciki akan wannan wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim sannan suna yin bushara ga wanda basu dace su ba suna bushara ga wanda ke bayan su cewa la khawfun alaihim babu tsoro tare da su wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba yace yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna bushara da ni'ima ta Allah madaukakin sarki wa fadalin da falala wa anna Allah la yudhi'u ajral musinin Allah madaukakin sarki baya tozar taladan masu ihsani masu kyautatawa la yudhi'u ajral mu'minin Allah baya tozar taladan masu imani wannan saboda abin da suka gani gani ido min wafa'il wa'ud cika alƙawari wa jaziri tsawabi da lada mai ɗumban gaske wannan yasa istabshiru wa surru suka yi bushara suka yi farin ciki hadisi ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da hakan maganan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yake cewa za a ba su lada ko kuma wannan ayar jama'atul mu'minina kullahum ta tattaro musulmi dukkansu sawa'un wa'inda suka yi shahada da ma wa'inda ba su yi shahada ba saboda kallama zakar Allah fadalan karanci ne Allah ke ambaton falala falalan da aka yi ta ga annabi da lada babba illa zakara ma adallahu almu'minina min badihim face Allah madaukakin sarki ya ambaci abin da ya bawa mu'minai bayan nan to fadan shi da yace allazi natajabu lillahi wa rasul sune waɗanda suka ansa wa Allah madaukakin sarki da manzon shi min badi ma asabahumul qarqu bayan raunuka sun same su Allah ce lil ladina ahsanu minhum waɗanda suka kyautata a cikin su sai aiki na gari wattaqaw suka ji tsoron Allah ta hanyar kiyaye dokokin shi wannan lahum ajrun azim واتقوا أجر عظيم للذي الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين آتموا منهم واتقوا أجر عظيم waɗanda suka yi kyawawan ayyuka suka tsare dokoki na Allah suna da sakamako na lada wacce take babba wato wannan zai zama kamar abin da ya faru ranar hamra'ul asad wannan ko annal mushrikin mushrikai lamma asabu ma asabu mil musulmi lokacin da suka aikata abin da suka aikata wa musulmi karru raji'ina ila biladihim sun juyo suna masu komawa garuruwansu falamma stamarru fi sayrihim tanaddamu lokacin da suka juyo sun yi nadama misali kan abin da ya faru su mu'minai kenan to sai labari ya samu manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ga halin da sahabbai suke ciki to sai manzo Allah ya kiraye musulmi cewa su koma baya domin su firgita abokan gaba su nuna musu ƙarfi da kuma jajircewa alladhina qala lahumun nas sune waɗanda mutane suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum daya daga cikin munafikai sun hada baki da su Abu Sufyan cewa tunda an yi alƙawari badi ga inda za a haɗu to yi kokarin kafa tsoro a cikin zuciyar mu'mine cewa yakin nan ba za su iya ba da haka ya zo ya samu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yakin nan ba za ku iya shi ba wannan yakin ba za ku iya shi ba saboda ko suwa na suwa na suwa na sun yi tattalin shiri to duk sahabin da aka gaya wannan zai yi rantsuwa cewa la akhrujanna walau wahadi wallahi zan fita koda ni kadai ne haka ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mar cewa ba ni tsammanin yakin nan za ku iya saboda abin da suke so a samu mukhalafa saba alƙawari ta bangaren annabi amma ba ta bangaren su ba su yanzu yakin ya kare musu suna ganin in an haɗu nan gaba fa komai na iya faruwa amma ya za a ce an samu saba alƙawari ta bangaren sahabban annabi to lokacin da aka gaya wa annabi ya faɗa cewa la akhrujanna walau wahdi sai na fita ko da ni ɗaya ne ce to alladhina qala lahumun nas shine nu'aym al-ashja'i ya faɗa cewa innan nas ku sani rindina ta abokan gaba qad jama'u lakum sun yi muku taron dangi sun hada makamai da shirin yaki mai karfi fa shauhum ku ji tsoron haduwa da su ba mu tsammanin za ku iya fazadahum imana wannan ya karawa sahabbai imani suka ce ashe abin manayi ne zamu yi wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka fada cewa Allah ya isar mana ko ma dalla da wakili shine Allah madaukakin sarki da haka fanqalabu bi ni'matin min Allah suka je suka dawo da ni'ima ta Allah madaukakin sarki wa fadlin da falala lam yamtasum su babu wani abu mai muni da ya shafe su bar ma sun samu ganima cin kasuwancin su wattaba'u ridwanallah kuma sun bi yarda ta Allah madaukakin sarki wallahu zu fadlin azim Allah ma abusan falala ne wacce take babba imam al-bukhari ya fitar da hadisi hadisin abi dhuha daga ibn abbas yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel qalaha ibrahim alayhi salam hina ulqiya fi an-nar annabi ibrahim aminci Allah tabbata gare shi ya faɗi wannan kalmar ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel lokacin da aka jefa shi wuta kuma dai ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a lokacin da mutane ke ce masa innan nasa kad jama'u lakum fakhshawhum ana son a jefa tsoro a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya faɗa cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ke fanqalabu bi ni'matin min Allah suka dawo da ni'ima tabbatacciya daga Allah madaukakin sarki a fanqalabu bi ni'matin Allah bi ni'matin min Allah wa fadlan lam yantasu واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadisin ibnu abbas lokacin da yake maganan fa idza nuqira fin naqur lokacin da aka yi busa a cikin kaho manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kaifa an'amu ya zan yi in samu kwanciyar hankali yaya zan samu nutsuwa wa sahibul qarni kadil takabal qarna da mala'ikan da aka ba wa izini ya hura kaho ya kafa kafan a bakin shi wa hanna jabhatahu ya daga goshin shi yasma'u matayu umar fayanfaku saurare kawai yake a umarce shi ya busa a yanzu haka maganan da ake mala'ikan da aka umarta ya busa kaho na tashin alkiyama kafan na bakin shi already umarni kawai yake jira a ce ya busa ya busa manzo Allah ce to ina ni ina kwanciyar hankali yanayi na irin wannan to anan ne sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce mutum me za mu fada sai manzo Allah ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ku fada cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel mun fahimta shi yasa yawan maimaita hasbunallahu wa ni'mal wakeel lokacin da wata karisa ko musifa ke sauka ga al'umma to sukan samu sassabci daga Allah madaukakin sarki Allah ya kan yi wa al'umma mafita cewa fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yakhusu hakan ku ya faru ne lamma tawakkalu ala Allah lokacin da suka dogara ga Allah madaukakin sarki kafahum ma ahammahum sai Allah ya kare su daga abin da ya shige musu gaba wa radda anhum ba'd wa arada kaidahum makircin abokan gaba sai Allah madaukakin sarki ya mayar musu da kayan su su kuma Allah madaukakin sarki ya ni'imta su da ni'ima daga wurin shi da kuma falala babu abin da ya same su na'am
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير Allah madaukakin sarki ya faɗa wa annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri waɗanda suke rigangato wajen aiwatar da aikin kafirci kada su sanya ka damuwa ma'ana kada ranka ya baci saboda su wa zalika min shiddati hirsihi ala an-nar wannan ko saboda kwadayi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da shi akan mutane su shiriya da haka kana ya hazanuhu mubarak al-kuffar ila al-mukhalafati wal inad wa shiqaq yakan samu damuwa kwarai da gaske a bisa rigangato da kafirai ke yi wajen sabawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma tsaurin kai da inadi to shine sai Allah ke ce masa wala yahzun kadhalik wannan kada ya sanya ka damuwa innahum lan yadurru Allah shay'a su kan ba za su cutar da Allah madaukakin sarki komai ba yuridu Allah alla yaj'al lahum hazzan fil akhirah abinda Allah yake nufi ba zai sanya musu kowane irin rabo gobe alkiyama ba wannan hikmatuhu fihim hikima shi tattare da su annahu yuridu bi mashi'atihi wa qudratihi abinda Allah yake nufi da mashi'ar shi abinda ya so da kuma abinda Allah ya abinda ya kaddara Allah ya ja'ala lahum nasiban fil akhirah ba zai sanya musu kowane irin rabo gobe alkiyama ba walahum azabun azim suna da azaba wacce take babba amma innal ladina ishtaraw al-kufra bil iman ka sani waɗanda suka sai kafirci da imani ma'ana waɗanda suka zaɓi aiwatar da aikin kafirci su bar maganar imani wastabdalu hadha bi hadha suka canza wannan da wancan lan yadurru Allah shay'a wannan ba za su cutar da Allah madaukakin sarki da komai ba walakin yadurruna anfusahum sai dai za su cutar da kawunan su ne walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi idan mutum ya aiwatar da ayyukan ibada bai amfana da Allah madaukakin sarki komai ba haka nan idan mutum ya aiwatar da sabo ba zai cutar da Allah da komai ba saboda amfanin ibadar sakamakon zai koma kan shi ne haka nan cutuwa ta aiwatar da aikin sabo zai koma kan shi sai Allah yake cewa wala ya hasabanna alladhina kafaru kada waɗanda suka yi kafirci su yi tsammanin annama numli lahum abinda muke yi musu na jinkiri mun ja rayuwarsu mun ba su lafiya mun hore musu duniya yadda suke so karfi tsammanin hakan khairul li anfusihim alkhairi ne ga kawunan annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum Allah sai mukan yi musu jinkiri ne liyazdadu ithma don su kara laifi walahum azabun muhim suna da azaba ta wulaganci ambaton wulaganci da kalkasiya nan karin firgitarwa da tsotarwa amma in ba haka ba menene wani abin karramawa ko gata ga wanda ake yi mar azaba to shi yasa Allah ke maganin cewa ay hasabuna annama nubidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashkurun tsammani suke abinda muke kara musu da dukiya yassare musu yaya ga madafin iko ga rayuwa ta yi tsawo ga cikakkiyar lafiya Allah ce abin da suke tsammani idan mun yi musu haka nusari ulahum fil khairat muna gaggawan ba su alkhairi ne Allah ce a a balla yushurun ba su sani ba duk yanda Allah madaukakin sarki zai yi sare wa mutum rayuwa al'amarin shi bai wuce la qat'i wal murqa wa tunyaku bil yadi kaman dabba ce ayi mata zarara a saki igiyarta nesa amma gindin igiyar na hannu ba za ta iya tserewa ba duk lokacin da aka so kama ta zai zama abu ne mai sauki to Allah ya ce ayi hasabuna annama nubidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khayr bal la yashuru Allah ce zarni wa man khalaqtu wahida kabarni da wanda na halice shi shi kadai waja'altu lahu malan mamduda na kuma sanya mar dukiya wacce take a bar yalwatawa abinda yake tsammani a hakan Allah madaukakin sarki ya hore masa komai an ba shi dukiya an ba shi ƴaƴa ƴaƴan masu halartar majalisu suna da ƙarfin faɗa a amma duk da hakan wannan bai amfana ma komai ba sai ga an wayi gari Allah madaukakin sarki ya kallafa mar hawa dutsen wuta ta kamar abin da ke magana cewa alkiyama rana ce da layin fa umalin wala bani illa man atallaha bi qalbin salim abinda kafirai suke kafafa da shi na dukiya da kuma yaya da mulki wannan baya amfana wa mutum komai gobe alkiyama sai wanda ya je wa Allah da aiki mai kyau yace fadarni wa man yukadzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun barni da wanda ke karyata wannan alqur'ani sanastadrijuhum zami musu istidraji za a ba su rata a ara musu lokaci a saka musu komai shi yasa wani zaka samu hatta rashin lafiya mutum sai da bai ba inda zai auna rayuwar shi zai san cewa akwai hadari yaga hatta a cikin kasuwanci shi bai samu matsala baya da wani abin da ke daga mar hankali ya hana shi bacci a dauki tsawon lokaci ga ayyukan sabo kasa yana yin wannan istidraji sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kada ka yarda abin da suke mallaka na dukiya ko na yaya ya baka mamaki kada ya kayatar da kai innama yuridu Allahu li yu'azzibahum biha fil hayatid dunya abinda Allah yake nufi da wannan azaba zai yi musu a rayuwarsu na duniya وتذهب أنفسهم وهم كافرون وتذهب أنفسهم rayukan su za su fita zubar jikin su suna kafirai ba su yi imani ba to shine anan sai Allah yake maganin cewa wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma muna yi musu jinkiri ne domin su fara laifi wa lahum azabun muhim ma kana Allah li yazara almu'minin ba zai yi Allah madaukakin sarki ya bar mu'minai ba alama antum alai a bisa abin da kuke kan shi hatta yamizul khabitha har sai ya ware abin da yake mai muni ne min at-tayyibi daga abin da yake mai kyau mai tsafta a rayu haka nan rayuwa ta kara zuba kawai a ubangiji sai ya fayyace wani ne mai gaskiya wani ne wanda baya da gaskiya wa ma kana Allahu liyuliakum alla ghaibi ba zai yi Allah maɗaukakin sarki ya tsinkayar da ku abin da yake gaibu ba walakin Allah ya tabi mai rusulihi man ya sha sai dai Allah yakan zaɓi wasu daga cikin manzannin shi ya sanar da su abin da ya so a daka alibul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah masanin abin da yake gaibu ne fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya bayyanar da gaibin shi ga wani daya illa madartada min rasulin sai dai wanda ya yarda da shi daga cikin manzanni fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rafada wa ma kana Allah li yuqdi'akum ala ghaibi walakinna Allah yatabi min rusulihi man yasha sai dai Allah yana zabar wanda ya so a cikin manzannin shi fa aminu billah da haka ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzannin shi wa in tu'minu wa tattaqu idan kun yi imani kun ji tsoron Allah ta hanyar kiyaye dokokin shi falakum ajrun azim wannan kuna da sakamakon lada wacce take babba wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum kada waɗanda suke rowa da abinda Allah madaukakin sarki ya ba su na falala su hana haƙƙin da Allah madaukakin sarki shi a bayar to kar su tsammanin wannan alkhairi ne gare su bal huwa sharrun lahum a wannan sharri ne gare su saboda sai na ma baqilu bihi yawmal qiyama da sannu za a yi musu warwaro ko sarka a nada musu abin da suka hana zakar shi ranar alqiyama walillahi mirasu samawati wal ardi gadan sammai da kasai da abin da ke cikin su da abin da ke tsakanin su ya tabbata na Allah ne wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki masani ne dangane da abin da kuke aiwatarwa hadisi ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin Abu Hurairah manzo Allah ce man atahu Allah mala wanda Allah ya bashi dukiya falam yu'addi zakatahu bai bayar da zakata ba mufsila lahu shuja'an aqra wannan dukiyar za a narkata a misalta wani maciji mai sanko wanda kanshi yake a koke lahu zabibatani yana da wasu zankaye wasu ƙahonni guda biyu ya ɗauwikuhu yawon ƙiyama haka zai kama shi ranar alƙiyama mutum dukiya shi ce amma Allah zai narka wannan dukiyar ta koma maciji mai matsanancin dafi dukiyar da ya hana zakka ya akhuzu bi lahma zakai haka macijin zai kama shi da bakin shi ya qul zai ce masa ana maluka ni ne dukiyarka ana kanzu ni ne takkarka sai ya karanta wannan aya wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa sharrul lahum to zai fada cewa shine taskashi ma'ana wanda ya hana bai ba da zakata ba na'am
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتله الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا لقد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبال- وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير
ibnu abbas ya faɗa cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da faɗa shi man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba wa Allah madaukakin sarki rance rance wanda yake mai kyau fa yudaifahu lahu adafan kathira to Allah zai linka mar wajen biya linkin balinkin qala fi yahud sai yahudawa suka ce ya muhammad ya kai muhammad ittaqara rabbuk ubangijinka ya talauta ne yas'alu ibadahu alqarda yake tambayar bayin shi su bashi rance to anan ne sai Allah ya saukar da laqad sami Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya hakika Allah madaukakin sarki ya ji fadar waɗanda suka fada cewa inna Allaha faqirun lalle Allah madaukakin sarki faqiri ne mabukaci ne wa nahnu aghniya mu mu ne wal mawadata Allah ce sanaktubu ma qalu da sanni zamu rubuta abin da suka faɗa domin magana ce mai girma wannan ya zo a bisa fiskan tahdidi da kuma wa'idi mun fahimta sanaktubu ma qalu ba sai an faɗi nau'in da za a yi musu ba misali mutum ya yi laifi da ce zamu gamu cewa zamu gamu ya fi girman hatsari sama da kace sai na maka bulala goma idan ka ce zan yi maka bulala goma yanzu zai iya shiryawa ya jure ya zai ɗauki bulala goma amma idan ka ce za mu gamu bai san wace haɗuwar za a yi ba ta yi ba lafiyar shi za a taɓa ba amma wata hanya daga cikin hanyoyin nema na shi za a rike to Allah ce sanaktubu ma qalu da sannu za mu rubuta wannan magana da suka faɗa cewa Allah madaukakin sarki mabukaci ne su su ne mawadata wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin kuma za mu rubuta batun kisan annabawa da suka rika yi babu gaira babu dalili wannan shine fadar Allah madaukakin sarki cewa naqulu duku azabal harim cewa ko dandana azaba wacce take mai kuna azaba mai matsanancin zafi zalika bima qaddamat aydikum wannan ku saboda abinda hannunku ya aiwatar ma'ana abinda kuka aiwatar an baton hannu anan saboda gudunmawar da hannu ke bada wacce rayuwar dan adam da fadin ma'ana wa anna allaha laysa bizallamin lil abid Allah madaukakin sarki ba mai zaluntar bayi bane akan faɗi wannan maganan a matsayin takari'an kwankwasar kunni wa tahqiran da wulakanta al'amarin wa tasgiran da kalkasar da shi zalika bima qaddamat aydikum matakin da zamu dauka akan ku ba komai ya ja ba abinda aikin ku ne ya gadar muku kuma ku sani ba haƙƙin ku aka shiga ba kun yi abinda kun cancanta a hukunta ku saboda Allah madaukakin sarki ba mai zaluntar bayi bane baya yi wa al'umma akuba har sai idan sun yi ba daidai ba mun fahimta da kyau inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim alladhina qalu waɗanda suka faɗa cewa inna allaha ahida ilaina Allah madaukakin sarki ya alƙawalta mana Allah nu'mina bi rasulin cewa kada mu yi imani da wani manzo hatta ya atiyana bi qurbanin taqurun nar har sai manzon ya zo da ibada ya ajiye wata sadaka wuta ta sauko daga sama ta cinye wannan wannan sun faɗa a matsayin matakin kin imani da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi saboda ai manzo Allah shi ya faɗa cewa cikin abubuwa guda biyar wanda aka halatta masa ko wanda aka bashi ba a bawa wani annabi cikin annabawan da ta wuce ba cewa wa uhillat liyal ghanaim an halatta min ganimu manzannin da suka wuce idan sun yi yaƙi sun tara ganimu ko sadaka to za su gabatar da ita sai wuta ta sauko daga sama ta cinye ko kuma idan ka yi wani aiki na ibada to za ka ɗauko wani abu na kaddara a matsayin bauta sai ka ajiye wuta ta sauko daga sama ta ƙona wannan abin alamar Allah ya anshi aiki kake na wurin to sai suke son su yi ƙarya a nan cewa Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya alƙawalta Allah nu'mina da rasulin kada mu yi imani da wani manzo hatta ya ce na bi qurbanin takulun nar har sai idan ya zo da wata ibada wata sadaka da ya gabatar ya zama wuta ta sauko ta cinye wannan to sai Allah madaukakin sarki ya faɗa takziban li haula yana mai ƙaryata waɗannan mutanen alladina za'amu waɗanda suka rai cewa haka suka yi tsakanin su da Allah madaukakin sarki wal ka gaya musu kad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat kafin ni ai manzanni sun zo muku da hujjoji bayyananni wa bil ladhi qultum sun zo muku da abin da ma kuka faɗa din hatta manzannin da ke ajiye kayan sadaka wuta ta cinye ba ku daga musu kafa ba ba ku yi imani da abin da suka zo da shi ba shine falima qataltumuhum me yasa ku kashe su don kuntum sadiqin har idan kun kasance masu gaskiya da cin abin da kuke faɗa wannan abin da kuke magana cewa kun yi alƙawari tsakanin ku da Allah ba wani manzo da zai zo ya gaya muku magana ku yarda har sai ya gabatar da ibada wuta ta sako yo ai kafin ni in ji manzo Allah manzanni sun wuce da hujjoji masu gamsarwa gamsassu wadatattu kuma sun zo da irin wannan abin da kuke da bukatan a yi muku amma me yasa ku ɗauki maraki sa kan sun da suke to sai Allah ya faɗa yana mai yiwa manzon Allah lallashi yana mai ba shi hakuri yace fa in kaddabuka idan sun karyata ta cin abin da ka zo da shi faqad kudziba rusulun min qablik haƙiƙa an karyata manzanni kafin kai manzanni da suka gabata wannan sunna ce ta Allah cikin manzanni tsakanin su da al'ummansu su faɗi magana a ƙaryata su wasu a ƙaryatawar ma baya wadatarwa sai an ɗauki matakin duka wasu ma sai an ɗauki matakin kisa kan su ja'u bil bayyinat sun zo da hujjoji bayyanannu wa zuburi da takardu wal kitabil munir da kuma littafi mai haske daga Allah madaukakin sarki da haka la yuhinuka takdibu haula ilaka kada karyatawa da wayancan suke yi ma wannan ya sanya ka rauni falaka uswatun min qibali min qablik min ar-rusul kai koyi da wanda suka gabace ka daga cikin manzanni alladina kudzibu ma ma ja'u bihi bil bayinat wanda an karyata su tare da abinda suka zo da shi na hujjoji bayyananni da kuma dalilai wanda suke yanka ku da haka Allah ke ba manzo Allah hakuri cewa yayi koyi da sauran annabawa wanda suka gabace shi na'am
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil
kowace rai za ta ɗanɗi mutuwa da haka mutum yana so ko baya so wata ran zai yi ban kwana da duniyar kuma zai barta wa inna ma tuwaffawna ujurakum ku sani kadai akan cika muku ladan ku yawmal qiyama ranan alqiyama faman zuhziha anin nar wanda aka nisa tashi daga barin shiga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faza hakika wannan ya rabauta wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bane face jin dadi ne mai kaman yaudara don jin dadi ne ba mai tabbata bane zaka ji dadin yanzu zuwa in an jima ya zan babu shi jin dadi ne ba mustamir ba wannan kuma sunna ce ta rayuwa anan Allah madaukakin sarki na ba labari dangane da dukkanin halittun shi baki daya kowa zai mutu kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram wanda zai yi saura shine Allah madaukakin sarki fa huwa ta'ala wahdahu huwa al hayy alladhi la yamut shine makadaicin sarkin da baya mutuwa amma wal insu wal jinnu yamutun mutane da aljanu kam za su mutu sai ya zama wannan ayar za ta zama ta'aziyya kamar ta'aziyya ce li jami'in nasi ga dukkan mutane fa innahu la yabqa ahadun ala wajhi al-ard hatta yamut ba wani mutum da zai wanzu a ban kasa karshe zai mutu fa idan qadat mudda idan mudda iyakan lokacin zaman shi ya kare وخرجت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهى البرية الوقتين ده حلتا ودى الله ملوكتين سلكية قدر aka fitar da ita daga tsotson Adam alaihi salam wannan maddar ta kare baki daya aqama Allahu qiyama to a lokacin Allah zai tada kiyama mun fahimta wajazal khalaiqa bi a'maliha a lokacin Allah zai yi wa al'umma sakamako da ayyukansu jalibiha wa haqiqiha aikin da yake babba ne mutum ya aikata ko kuma karami ne kasiriha wa qaliliha aiki mai yawa ko dan kadan kabiriha wa sigiriha babba da karami fala yazlimu ahadan mithqala dharra Allah madaukakin sarki baya zaluntar kowa ko da da kwayar zarra shi yasa ya faɗa cewa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah za a cika muku ladan ku cikakke ranar alkiyama Allah ba zai tauye kowa hakkin shi ba da yace fa man zuhziha anin nari wa ulkil aljannata faqad faz ma'ana wanda aka nisa tashi daga barin shiga wuta ya tsira aka shigar da shi aljanna wannan ai shine ya rabauta shi yasa ɗaya daga cikin magabata Allah ya masa rahama yanayin rayuwar shi na hukunta cewa kullum a cikin damuwa yake munasaba za ta kama ayi dariya ba ma zai yi ko murmushi ba balantana yi dariya ake tambaye shi shin wani me yasa baka dariya yace to ai yana ganin duniya ba gidan dariya bane yace abin da yasa bai sani ba lokacin da za a auna ayyukan shi kiffa ma'aunin auna shi daya yayi nauyi daya ya kasa nauyi bai san wanne ne zai rinjaya ba alkhairi ne zai rinjaya ko sharri wanda wannan aikin da ke gaban shi ba dariya ce tashi ba lokacin da za a wato takardu a ce kowa ya kama tashi wani ya kama tashi a hannun dama wani ya kama a hannun hagu yace bai san da wani hannu zai kama ba zai kama takardar shi ne da hannun dama ko ko zai kama da hannun hagu wanda irin wannan aikin ke gaban shi dariya ba ita ce tashi ba ran da Allah zai ce a kora wasu jama'ar ayi aljanna da su wasu a kora su ayi gidan wuta da su bai san cikin wanne zai kasance ba waɗanda za a raka su zuwa aljanna ko wanda za a kora zuwa gidan wuta da wannan sai shi ganin cewa ashe duniya ba gidan dariya bane mutum ya saurara har sai idan ubangiji ya kaddara yayi fasin ya tsallake akaba gobe alkiyama sannan in zai yi dariya sai yi dariya mun fahimta da kyau to shi ta har kullum mutumin da ya san abin da yake matukar gajan aiki a gaban ka dariya ba taka bace mutum ya rike yana amma da hisabin shi abinda ake so ka rayu akan shi mataki na alkhawf wa raja ya zama kana jin tsoron Allah madaukakin sarki kuma kana fatan samun rahmar shi hadisin manzo Allah ya tabbata hadisin Abu Huraira manzo Allah ce mawdi'u sawtin fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha wuri na bulala ɗaya da za a yi maka wani dalili don Allah ya sa a yi maka bulala a jikinka ta zana ta yi birni wannan burdun ya fi duniya da abin da ke cikinta to ina ga wanda kibiya ce ta huda aka zari ina ga wanda mashi ya shiga aka tsuri ina ga wanda takobi ta yanka mawdi'u sawdin wuri gurbi na bulala birdin bulala fil janna a aljanna ma'ana sakamakon da zaka samu a yi maka bulala daya ta don Allah khairun min ad-dunya wa ma fiha manzo Allah ce ikra'u in shi'tum idan kun so ku karanta faman zukhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz wanda aka nisa tashi daga barin shiga wuta aka shigar da shi aljanna ai faqad faza wannan mutumin ya rabauta wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ita ko rayuwar duniya ba komai bane sai yaudara sai ruhi shi yasa nake cewa ala innamad dunya kaman zil rakibi yanamu ashiyan thumma bisbihi yarhalu ala innamad dunya kaman zil rakibi ita duniya kamar wuri ne da mutum yayin zango tafiya yake sai hali ya kama ya da zango ya namu ashiyan da zai dan yi bacci kadan da yamma thumma bisubhi rahidu in asbahi dai kuma sai ya tashi ta da mutun zai rayu rayuwar duniya shekaru da yawa gobe alkiyama zai ga cewa wannan shekarun bai wuce kamar kofa ce gitta bai wuce Allah ki shawo mar hayatul dunya illa mata'ul ghurur jin dadi ne na yaudara shi yasa Allah ya rahama ga wazirin sokoto margayi junai da yake cewa ala innama duniya today ba'd yesterday wa kullu mar'in mimma sayalqa wa sardi haka ya fada wata tafida da daliya ya hada kalmomin turanci da larabci a cikin turanci da larabci Allah ya gidan shiga fata masa shi yasa Allah ke magana cewa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna zaɓar rayuwar duniya ne amma ku sani lahira ita ce tafi alkhairi kuma lahira wanzuwa take amma duniya ba ta wanzuwa mutum ya sani wani babban jaraba wani sa'i zaka ga mutum shekaru na ƙara tafiya da nisa kuma guri na ƙara karuwa a rin Allahumma sai ya tsaye ku musamman a lokacin da za a ce ga tsufa ya zo kuɗi sun zo to sai ka sai ka sha mamaki mala kaga guri a wurin datti da dan shekara 70 ko shekara 80 yana abubuwan da ko dan shekara 20 zuwa 30 ya kamata a rika yi ana sassaita ana dubawa amma kaga ido ya rufe kawai duniyar fafa fafa ita ake ta yi mun fahimta wal akhiratu khairun wa abqa Allah ce wa man hayatid dunya fil akhirah illa mata rayuwar duniya in ka hada ta da rayuwar lahira ba komai bane dan amfani ne dan kadan ba wani abu bane mai girma ko abin da za a ce a kwaba sha kota sai ta ce wa ma utitu min shay'in fa mata'ul hayati dunya wa zinatuha duk wani abin da za a ba ku kawai jin daɗin rayuwar duniya ne kuma ado ne da kyale-kyale ku amma wa ma inda Allah ya khairu wa abqa abin da ke ga Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairi kuma shine abin da ke wanzuwa shi yasa manzo Allah yake faɗa cewa wallahi mad dunya fil akhirah illa kama yajmisu ahadukum isbahu fil yammi falyanzuru bima tarji'u ilayhi yace na rantsa da Allah mad dunya fil akhirah duniya ba komai bace in zaka hada ta da lahira ba komai bace in zaka tsara na duniya da kuma a rayuwar lahira sai mukana tsakaninsu illa kama yajmisu ahadukum isbahu fil yammi sai kamar yadda ɗayanku zai samu gabar teku misali kaddara teku na Lagos mutum ya je ya durmi ya tsashi haka ya sa ya tsashi to sai ya dago ya auna ga cewa me ya ta dauko ko me ya rage a can gurin mun fahimta kana iya gane ka dauki wani abu yanzu ka kaddara wannan tekun da za ka dauki garin Lagos baki ɗaya ka tsoma shi a cikin dindaki a jage guda kana gane ruwan ya ragu ba ka ganewa wannan misali ne yanda hankalinka zai iya dauka ana son a nuna maka yalwa ta rahaman Allah madaukakin sarki yalwa ta rahamar Allah shi yasa wani hadisi manzo Allah yake faɗa cewa da a ce mutanen ku da aljannun ku na farkon ku da na karshen ku manyan ku da yaran ku kowa da kowa ku taru a wuri daya kowa ya roki Allah iya bukatar shi mutum ya kore maleji duk abin da yake so ya tambaya kuma Allah madaukakin sarki ya ba kowa abin da ya tambaya babu abin da ya rubu a cikin taska ta Allah sai kamar ka tsoma tsinin allura a ruwa ka dauke shi ka tsoma allura tsinin allura a cikin teku ka dauke sannan ka duba tekun ka ga zai rubu zai rubu ba yanzu ko cokali karami irin na shan shayi ko na shan magani karamin cokali ka cika shi da ruwa ka tsoma allura ka dauki ana iya ganin ruwan ya ragu to balanta na ce ku wannan na nuni a bisa yalwa ta rahama ta Allah madaukakin sarki Allah ce wala nablu wannakum lallai za mu jarrabe ku a wala tubla wanda fi amwalikum lalle za a jarrabe ku a cikin dukiyoyinku wa anfusikum da rayukanku wala tasma'unna min alladhina min min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseera wala tasma'unna lalle za ku ji adan kaseera cutarwa mai yawa min alladhina utul kitaba daga waɗanda aka ba su littafi min qablikum wanda suka wuce kafin ku wa min alladhina ashraku da kuma wanda suka yi shirka za su cutar da ku iya cutarwa amma wa in tasbiru wa tattaku inda za ku yi haƙuri ku ji tsoron Allah ta hanyar kiyaye dokokin shi fa inna zalika min azmil umur wannan na daga cikin manyan al'amura waɗanda Allah madaukakin sarki ke sakamako a kansu fa inna zalika min azmil umur wannan jarrabawa ce Allah madaukakin sarki zai me ake bukatan kai kai haƙuri in an jarraba ka shi yasa ce wala nabul wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa nafsin bil amwali wal anfusi was thamarat wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah ya faɗa cewa lalle za mu jarraba ku tsoro yunwa tawayan dukiya da ma rasa rayuka da rasa nau'in ƴaƴan itace sai Allah ce wa bashir as-sabirin kai bushara ga masu haƙuri su wane ne masu haƙurin su ne wanda idan musifa ta same su abinda suke fada cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abinda suke fada to sai ubangiji madaukakin sarki yayi alƙawarin abinda suka yi hakurin akai zai bai da musu shi yasa hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbata hadisin usama ibn zaid ya faɗa cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakiba ala himar wata manzo Allah ya hau jaki wa alaihi qatifa akwai shimfida akan shi qatifatun fadakiyya qatifa shimfida da aka saka a fadak wa ardafa usama ibn zaid wara'ahu sai ya dora usama dan zaid a bayan shi ya'udu sa'd ibn ubada fi bani al-harith ibn al-hadrasa ya tafi zai je ya dubo ɗaya daga cikin sahabban shi shine Sa'ad bin Ubada hakan ya faru ne qabla waqa'ati badarin kafin ayyakin badar kale yace hatta marra bi majlisin fihi Abdullah bin Ubay bin Salul manzo Allah na kan hanyar shi ta zuwa wajen dubiya sai ya wuce wani majalisi wanda a majalisin akwai Abdullah dan Ubay dan Salul wa zalika qabla an yaslim wannan ku kafin ya musulunta shi Abdullahi fa'iza fil majalisi akhlaqun sai ga hadaka ce ta mutane daban-daban mil muslimin akwai musulmi wal mushrikina akwai mushrikai abadatul awfan masu bautawa gumaka sannan akwai yahudawa ma akwai musulmi mutane ne mabambanta a wannan majalisin kuma akwai abdullahi dan rawaha to ka san mutum na tafiya akan abin hawa musamman cikin ƙasa zai zama wato kafafun dabbar za su rika tada kura to lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya iso wurin mutanen wannan da'awa yake son yayi musu to sai abdullahi bin ubay bin salul sai ya sanya mayafin shi haka sai ya rufe hancin shi kaga akwai magana kenan wa kale yace la tughbiru alaina kar ka rufe mu da kura amma duk da hakan fa sallama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya musu sallama thumma waqaf ya tsaya fa nazala fa da'ahum ila Allah da ya sauko sai ya musu wa'azi ya kira su zuwa ga Allah madaukakin sarki ya karanta musu alqur'ani to anan sai Abdullah bin Ubay bin Salul ya ce da ka saka jikai innahu la ahsana mimma taqul eh abin da kake faɗa mai kyau ne babu wani abu mafi kyawu sama da abin da kake faɗa sai dai in kana haqqan abin da kake faɗa in gaskiya ne la tu'zina bihi fil majlisina mu karka cutar da mu a nan wurin wannan shine mahallu shahid cutarwa ce aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da tubulawun fi amwalikum wa wala tasma'unna min alladhina min adan kaseera wannan shine adan kaseera yace la tu'zina fi majlisina irji ila rahlik fa koma wurin zaman ka faman ja'aka faqsus alai duk wanda yazo ka labarta masa abinda zaka labarta masa alqur'ani to anan ne sai abdullahi bin rawaha yace bal a'a ya rasulullahi fagashina bihi fi majlisina ka rika zowa kana samun mu a majalisin mu fa inna nuhibbu zalik mu muna son haka shi wancan ya ce kar ka ƙara zo mana ka bari wanda ya same ka a gidanka ka yi mar ibn rawaha ya ce a ya rasulullahi ka rika zuwa mu muna son hakan dadi muke ji to karshe sai musayar yawo sai bakakin maganganu sai zage zage tsakanin mushrikai yahudawa gefe ɗaya da musulmi karshe dai abin ya kusa hatta kamar a tashi a yi fada a tashi a buga to sai manzo Allah rika ba su hakuri ya rika ba su hakuri ya rika ba su hakuri har zuwa lokacin da ya fahimci hankali ya kwanta kowa ya dawo tautayin shi manzo Allah sai ya hau abin hawan shi sai ya tafi ya karasa wajen Sa'ad bin Ubada sai manzo Allah ce masa ya Sa'ad alam tasma ila ma qala Abu Hubab baka ji abin da Abu Hubab ya faɗa ba alkunya ce ta Ubay bin Salul sai ke faɗa mar kaji kaji kaji kaji kaji kaji ga abin da ya faɗa manzo Allah na nuna alaman bacin rai sai sa'ad yake ba manzo Allah hakuri sha ya rasula kai hakuri yace wannan mutum akwai damuwa a ran shi yace saboda a Madina an riga an gama shiri sarki za a bashi a Madina komai an riga an kare kawai sai ga sakon da awar ka yazo sai sawun giwa ta ke na rago sai aka manta ma da wani zancen sarauta ba wanda ya kara komawa ta kai sai shi to wannan abun akwai shi a cikin ran shi shikenan manzo Allah sai ya hakuri bai kara cewa komai ba to shine fadan Allah da yake cewa wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kaseera za ku ji cutarwa mai yawa amma wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi al-umur idan kun yi hakuri kun kiyaye wannan na daga cikin manyan al'amurra a cutar da kai ka yi haƙuri sunna ce ta Allah madaukakin sarki a cikin al'umma ta ce wadda kafirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri fa'fu fi aqwa wasfahu ku kawar da kai har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai zo da al'amarin shi yan wa ina ganin kamar lokaci ya kawo kai nan ya kamata mu dakata insha Allah da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu daɗin shi wanda ma kuskure kuma Allah ya ce mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kalkatar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu suka da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara musu lafiya a dan uwa akwai rashi da aka yi jiya sakamakon hadarin mota wanda akwai abubakar dan gidan a abin nan gwadabe wanda ya rasu a jiya da kuma nan gidan sarkin yaƙi shi ma ya rasu a jiya an ce da wasu kuma a wannan wannan garin gurje ko an ce har da limamin gwajo-gwajo limamin gwajo-gwajo sun rasu a bisa wannan hadari to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya musu rahama makusantan su da sauran musulmi Allah ya ba su hakurin rashin da aka yi Thank you.